أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda Allah subhanahu wataala da ikon shi da cewa shi ya sake karanta gamuwan mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare yau muna alhamis biyar ga watan shawwal ko biyar ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai ga biyar ga watan mai miladiya ta 2022 insha Allah kamar da yadda muka fara daura cikin wannan littafin na kasida ta abi ishaq al-libiri a jiya wanda wannan shine kenan darasin mu na biyu a wannan majalisi za a ci gaba insha Allah wanda jiya mun gani irin yadda malam ya fara yin nasiha ga wani wanda ake ce ma Ababakar akan abin da ya shafi ilimi wanda ya yi bayani yana cewa a babakarin da auduka lau ajabta ila ma fihi hazuka lau aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta wa yajidu ma bi'ainika min ghashaha wa yahdika as-sabila idha dalalta wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksuka al-jamala idha arita yanaluka naf'uhu ma dumta hayyan wa yabqa zukhruhu laka in zahabta huwa al-'adab al-muhannad laysa yanbu tusibu bihi maqatil man aradta wa kanzun la takhafu alayhi lissa khafif al-hamli يوجد حيث كنت يزيد بكسرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد سقط من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت وأن أنا نجي مكتسيا وأن يا أوكو بياني ينا تيما ababakar yana kiran ka zuwa gami ina ma ka amsa zuwa ga abin da kake da rabo a cikin shi in ka hankalta me kake da rabo shine yace ila ilmin takunu bihi imaman zuwa ga wani ilimi wanda da shi wannan ilimin zaka zamanto shugaba muta'an abin yi wa biyayya in haita wa in amarta idan kai hani akan wani abu ko kuma kai umarni akan wani abu sannan wannan ilimin da wa yajlu ma bi ainika min gishaha zai yaye maka dukkan wani abu na datti dukkan wani abu na yana dukkan wani abu na dundumi da yake cikin idanka wannan ilimin zai yaye maka haka wa yahdika tariqa idza dalalta idan ka bace akan hanya to da ilimi ilimi ne Allah subhanahu wataala zai shiryar da kai haka wa tahmilu minhu fi nadika tajan zakka dauki wannan ilimin il da wannan ilimin zai zama to ka dauki wato taj akan ka a lokacin da kake zamne wato a majalisin ka ko kuma a mazauninka haka wa yaksukal jamala idza arita ilimi zai zama to ya sanya maka wata tufa idan lokacin da ka zama to ka tsareta malai yake cewa yana duka nafa'uhu ma dumta hayyan ilimi tun amfanin shi matukar kana raye tun kana raye zaka fara ganin amfanin ilimi haka waye haka waye baka zikruhu laka in zahabta haka ambatan ilimin wannan zai tsaya wato idan ya zaman toka ta hikararsu wanda mun yi misali irin malamai da yawa zaka gani malami idan yana raye ana amfanuwa da karatuttukan shi idan ya rasu ma haka ana amfanuwa da karatuttukan shi da Allah ya zamanto yana da ɗalibai wanda wato ake amfanuwa da su mun gani misali irin jiya su albani sun imamul bukhari wanda idan ka duba ma misali da zan makara akan wannan gaba shekul islam ibn taimiyya ibn taimiyya yadda ilimin shi yake da ilimi shi yana daga cikin mutanen da ko arme basi ba shekul islam ibn taimiyya bai da iya bai da mata amma dai yadda ilimin shi yake da almajirai ibn al-qayyim almajirin shi kana gani irin fa'idodi to haka ilimi yake shi yasa ilimi abinda ya shafi ilimi ya fi komi ya fi komi amfanin ilimi ya fi komi mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi a cikin hadisi cewa idan mata da insani qata anhu amaluhu illa min thalatha dukkan mutumin da ya mutu wato ayyukan shi sun tsaya sai abubuwa guda uku sadaka jariya sadaka mai gudana muka ce sadaka ta tana iya zamantawa wani waje in masallaci ne kai wakafi a roshe shi in wani abu ne ko ya kare amma ilimi yana zaka ga ilimi har sai Allah subhanahu wataala yana kare shi zuwa karshe kenan malam ya ci gaba da cewa wai shi wannan ilimin huwa al-adawul muhannadu laysa yambu wato takobi ne wanda baya dadashewa takobi ne kira hindu wanda idan ka nemi mutum dukkan mutumin da ka nema da shi wato sai ka same shi haka ilimi yake ilimi hujja ne duk idan kana da hujja ta ilimi dukkan mutumin da zai zo ya maka da wata mas'ala kana da wato amsar da zaka bashi haka yace wa kanzul la takhafu alayhi lissa ilimi shi wata taska ce wata zinariya ce wadda ba la takhafu alayhi lissa bakka tsoron barayi a game da wannan duk mai dukiya duk mai kuɗi duk mai wata dukiya a aji zaka gani yana kokarin kare ta saboda me yana tsoro ka barayi yan fashi su zo mishi to amma banda ilimi ilimi idan kana da shi zaka zamna lahiya lauka ta yi duka inda kake so ba tare da gardakwar ba ba tare da wata rakiya ta sojawa ba ba tare da wasu abubuwa ba haka kuma hafiful hamdi yujadu haisu kunta ilimi mai saukin ɗauka ne akan ka gashi nan ka haɗa ce kaza ka haɗa ce kaza ka haɗa ce kaza ba taɓa cewa ba wani dan ilimin shi kanshi yana rinjaye shi a'a gashi nan ta ko ina da shi yujadu haisu kunta duk inda kake wato zaka samu wannan ilimin muka ce idan ilimin ka ya zamanto baka shiga ban ɗaki da shi ba ilimi bane ba kenan dole ya zamanto ilimin ka kana shiga ban ɗaki da shi ma'ana kenan ka hardace wato komin ka alqur'ani ne ka hardace shi hadisai ne ka haddace su fiqh ne ka haddace ko ina ka tayi da ilimin ka kenan inda zan mu tashi malam yace walam yashghaluka anhu hawan muta'un wato dukkan wata san zuciya hawan muta'un lam yashghaluka anhu ba zai zamanto ya shagaltar da kai game da abin da ya shafi ilimi wani san zuciya garin gaban san zuciya idan kana da ilimi haka ba zai ta shagaltar da kai wala duniya hatta da duniya bi zukhrifiha fatinta da kawace kawacen duniya ba zaka fitinu ba da shi zaka ga idan mutum yana da ilimi Allah subhanahu wataala zai kare shi da dukkan wasu fitintunun duniya suna zo mishi fitintunun sai ka gani Allah subhanahu wataala yana kare shi da dukkan wasu wato fitintunu da zasu zo mishi wato na duniya sai malam yace fakutur ruhi arwahul ma'ani وليس بأن طعمت وأن شربت أو ولا شربت يتي فقوت الروح أي أبنت ري نعم نشاء نواني مكيسا آه ولا ألهاك أي من سألك بيتي قدا ولا ألهاك أنه أنيق روض ولا خدر بزينتها تلفت شيدي إلم ونعم idan ka kama shi muka ce wani san zuciya ba zai shagaltar da kai ba duniya ba za ta zama ba ta ruɗe ka haka a niko raudin wato kyan gona jamal in garake ba zai zama ba ya shagaltar da kai ya wohintar da kai game da ilimi ya zama to kana bin duniya kai kawai abun aje a mori ne a sai picnic wannan ya shagaltar da kai ga abin da ya shafi ilimi haka wala khidirin bi zinati hakalita hatta da wata budurwa ko wata yarinya ɗan mata saboda ƙawarta ba za ka zama ta ka sha wahala game da ita yana nihin dukkan abin da ya shafi ilimi abin da ka sa gaba wato ba zai zama to ka sha wahala idan kana da ilimi na addinin musulunci sai ce maka faqutu ruhi arwahul ma'ani ai abincin rai shine arwahul ma'ani wato ma'anoni wato ilimi shine abincin rai jiya mun yi bayanin cewa idan ka ɗanɗani daɗin ilimi to da ka yi matuƙar ƙoƙarin ƙara neman ilimi da ka yi ishtihadi a kan shi mun gani irin yadda malamai da suka ɗanɗani daɗin ilimi ya zama to rayuwarsu a koda yaushe suna barci suke tashi saboda wata mas'ala ta zo musu cikin barci su tashi su rubuta ta imamu bukhari ko an rawaito cewa wajen so goma sha biyar ko sha takwas yake tashi cikin dare don ya tada wuta ya rubuta wata mas'ala haka mun gani irin albani yana cikin gadon likita bai da lahiya a kwance ya kirayi ɗan shi ya ce ɗauko mashi sunan abi dawud ɗauko karanta mun hadisi na dubu kaza da kaza ya ɗauko ya karanta mashi kinan bai ma'ana yana kwancen ma bai da lahiya amma cikin muraja a yake ta ilimi haka zaka gani irin magabata da yawa akan abin da ya shafi ilimi to abincin ranka wannan shine ilimin wato duk inda ilimi yake ya kai maka kana jin daɗin shi to zai zamanto shi ne abincin ranka shi ne mana yace walai sabi an ta'imta wa ayyanta wala sharifta ba wai ka cika sha ne ba zaka ganin to ranka ya wannan so da yawa zaka zo kana cikin bacin rai eske in ka ci abinci kana hucewa baka hucewa duk abin da zaka zo ka sha a kama kayan daɗi madara kayan legim waye da waye duk ka sha in dai ranka ba ɓace ba take ba ba abin addini bane na ilimi ya shige ta ba za ta samu ta wuce ba amma kai ne ka shiga ɓacin rai sai zaman to kai sai ka tuno da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka dau hakuri kan abubuwa kaza kaza sai ka gani nan da nan wato zuciya ka ta samu sanyi haka kai ne wani ya bata maka rai ka tashi zaka yi yunkurin karama ka tuno hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kaza maghaizan wa huwa qadirun ala an yuqidu Allah subhanahu wata'ala zai kirawo shi a gobe ranar tashin alkiyama ala rusu ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyiruhu min huri ma sha'a wato dukkan mutumin da ya zamanto ya rike wato bacin rai alhali yana da ikon ya zamanto ya rama abin da aka yi mishi to Allah subhanahu wata'ala zai kirawo shi a ranar tashin alkiyama gaban halittu a ce zafi daga cikin huril ain huril ain abin da yake so ya dauka wannan ka gani a lokacin da ka tuno dole ranka tai sanyi to kenan wannan shine kuturo abincin rai kenan ilimi shine wato abin da ya shafi abincin rai malam yace fa wazibuhu wa khuz bil jiddi fihi fa in atakahu Allahu intafa'ata fa wazibuhu kanaci kanaci da kokari akan neman ilimi wa khuz bil jiddi fihi ka ɗauka da ƙoƙari ka karɓa akan abin da ya shafi wannan ilimin fa'in a kakahu Allahu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ya baka wannan ilimin a in tafa'ata ka yi amfani da shi a cikin wannan duniya ka amfanar da wani ɗan uwanka a nan ka nemi wato lahirarka da wannan ilimin kada ya zama to kana neman duniya da shi kenan shi ilimi idan Allah subhanahu wata'ala ya baka abu ne wanda zaka rike shi da kyau abu ne wanda wato zaka yi rike shi ka kama ka shiga ka dukufa kuma ka nemi lafiyar ka da wannan ilimin mun gani shi ya cewa dukkan mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi akan abin da ya shafi neman ilimi to wallahi Allah yana san shi idan kaga Allah ya sa ya kaddara har kana zuwa karatu kana zuwa makaranta kana zuwa inda ake karatu kana neman ilimi to Allah ne yake nufatar ka da alkhairi idan kaga dukkan wani abu yana shagaltar da kai to gashi fa Allah ne yake nufatar ka da alkhairi kana gocewa wannan kawo haka ne fasara shi Allah yana nufatar ka da alkhairi kana gocewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din zai sanar da shi abin da ya shafi addini kai ku hanyar zuwa makaranta hanyar zuwa neman sanin addini Allah subhanahu wataala ya datar da mu malam ya ci gaba da cewa yace wa in utita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad alimta idan Allah subhanahu wataala ya baka wannan ilimin aka baka ilimi mai yawa har ya zamanto mutane suke cewa innaka qad alimta kai wane fa ka samu ilimi wane mai ilimi ne wane tabtab ya kai mas'ala to fala ta'amana su'alallahi anhu bi tawbihi kada ya zamanto wannan ya rude ka ka zamanto cewa a kai ka haye shikenan ku ne aljanna yan kololuwa yan darajar yan Allah san barka yan madalla kada ya zamanto ya rude ka ka jira tambaya za ta zo daga wajen Allah tambaya kuma ta tawbih tambaya ta zargi Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ka alimta ka yi sani ka sani ka ilimi ka hardace alkur'ani ka yi kaza fa hal amilta shin ka yi aiki da wannan ka yi aiki da abin da ka sanar ko ba ka yi ba saboda shi ka'ida mine ne innamal ilm bil amal ilimi yana tare da aiki ilimi aiki ne idan zaman to kana da ilimi baka aiki zan mu gani malam abubuwan da zai kawo mana game da mutumin da yake da ilimi bai aiki da shi shi hadafin ilimi shine wato kai aiki da shi shine yace alimta fa hal amilta ka sani ka sani ilimi to shin kai aiki da wannan ilimin sai malam yace maka fara asul ilimi taqwallahi haqqan kololuwar ilimi menene kololuwar ilimi can ana cewa a wani ka zama mai ilimi wani babban malami ne a'a fara asul ilimi taqwallahi haqqan kololuwa zama mai malami babban malami kimaimin malami shine tsoron Allah ka ji tsoron Allah da gaske ya zama to kana jin tsoron Allah walaysa bi an yuqala laqad ra'asta ba a ce ba wai wani kana da ilimi ka zama malami malami mai ilimi shine wai ka zama malami a'a yana daga tsoron Allah ka tsoron Allah ka wato shine abin da ya shahi wato ilimi kenan asali akan abin da ya shahi ilimi shine wato tsoron Allah subhanahu wataala sai malam ya ci gaba da cewa وأفضل صوبك الإحسان لكن نرى صوب الإساءة قد لبست wato malam ya zo yake bayyana maka irin falala ta ilimi da kuma ɗaukaka cewa ra'as in ilimi shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai zo yake ce maka to ka san da cewa afdal saubikal ihsan mafificin tufar da zaka sa shine wato kyautatawa ma'ana mafificin iliminka shine kai ilimi dan Allah subhanahu wa ta'ala ka ji tsoron Allah kan wannan ilimi amma dini lakin nara saubal isa'ati kan dalista muna ganin kai ba yanzu sauwal isa'a ne ka tufa ka sanya tufa ta munawa bi ma'ana baka aiki da ilimin da ka samu kidan bi ma'ana Allah ya baka ilimi amma kai gashi nan baka aiki da wannan ilimin to bai ma ne yace idza ma lam yufidka ilmu khairan fa khairun minhu an law qad shahida idan har ya zamanto kai haka ne halinka Allah ya baka ilimi baka aiki da wannan ilimin idza ma lam yufidka ilmu khairan idan ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya baka bai amfanar da kai wani abu na alkhairi ba to abin da yake yi maka alkhairi shine Allah kar jahilta ina ma kai ka jahilci wannan abu ina ma kai jahili ne shine mafificin alkhairi a gare ka wanda mun sani dukkan wanda ya shafi ilimi yana daga cikin mutane uku wanda za a fara ma azaba a ranar tashin alkiyama daga ciki akwai mai ilimi wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi ce na sanar da kai ilimi an baka alkur'ani an baka kaza an baka kaza mi kai da shi yace ya Allah nayi kaza na karantar da mutane nayi kaza nayi kaza na koya nayi da'awa nayi kaza Allah subhanahu wata'ala yace a a kayi ne dan a ce ma malami kayi ne dan a ce ma kaza to kaga wannan abin da yayi alkhairi ina ma laukar jahilta ina ma ka jahilci wato abin da ya shafi wannan ilimi sai ya zama to an kama shi an jewa shi wato huda sai malam ya ce maka wa in alqaka fahamuka fi mahawin idan har fahimtarka wato ta jewa ka fi mahawin a mahallaka ta jewa ka zuwa wuta hawiya to falaitaka kai canka sun malaitaka kai canka ma fahimta ina ma baka samu wasani kwata-kwata idan har fahimtar ka Allah ya subhanahu wataala ya fahimtar da kai addini ta je ta jewa ka zuwa ga mahallaka to falaitaka sun malaitaka ma fahimta kai can ka kai can ka ma ina ma dama baka san ba wato wannan ilimin ya zaman to kenan mini shedani Allah ya baka ilimi shedani ya zo ya ta wasa da kai ya zaman to ka rudu har ya zaman to ka bauɗe ma hanya kaga da a ce mai ilimi ne amma me ya rure shi shedan ya rure shi ko kuma duniya ta rure shi yawa ana samun wannan zaka ga mutum gashi nan da ilimin shi amma an rure shi shedan ya rude shi ya fi son zuciye shi na wani abu ya zama to ya kai shi zuwa ga abin da ya shafi mahallaka Allah subhanahu ta'ala ya kare mu shi yasa dole mutumin da yake cikin hanyar neman ilimi dole ya zama to ya gama da addu'a da addu'a daga wajen Allah subhanahu ta'ala ka ringa roƙon Allah subhanahu ta'ala kullum Allah ya tabbatar da kai Allah subhanahu ta'ala ya kare kai baka ilimi mai amfani Allah subhanahu wata'ala ya kare maka wannan abin da kake karanta kada ya sa maka wasu wato shubuhoni da wasu abubuwa wanda wato zai su je su kai ka zuwa ga abin da ya shayi mahallaka sai malam ya ci gaba da cewa satajini min simaril ajzi jahlan wa tasawwura wa tasawwuru fil uyuni idza kabirta idan ya zamanto wato kayan iliminka ya kai ka zuwa ga mahallaka ba kai ba aiki da wannan ilimin naka to satajini min simaril ajizi jahlan da wannan jahilcin satajini zaka ciro ko kuma zaka daso aljana shine ciro abu zaka ciro ganye ko kuma furwi na jahilci na gazawa kana da jahilci wato furwin jahilci zaka ciro wato saboda gazawa ka wata suhuru fil uyuni idza kabirta haka zaka zamanto mai wato kaskantacce ko kuma zaka zamanto karami a lokacin da ka girma a idan mutane wato kai karami ne misali mutum ne jahili ne jahili ne gashi nan ya lattijantaka in ya zo yi wani abu ba ya zo da kima shi ba to haka ne idan baka da ilimi za a gani ka zakanin mutum kamili amma an kai wata magana kawai sai a hankali ya ka gani yaro karami wanda ga shi yana zuwa madarasa yana zuwa makaranta amma ya gane fa wannan fa latijan sai a hankali to ne saboda wato jahilcinka shine kinan kai da kanka zaka ciro ma kanka wato wani gazawa wani abu na gazawa saboda jahilcinka idan ka girma ya zamanto baka kima a wajen mutane haka yace wa tufqadu in jahilta wa anta baqin wa tujadu in alimta walau faqidta idan ya zaman to ko kai jahili ne baka da ilimi to tufqadu ga kanan anta baqin amma tufqad ga kanan wa kana raye a gari kake ka lattijantaka in a duba ne a garin kai kai kowa shekaru amma kama babu kai saboda kai jahili ne kai jahili ne baka da baka san komi ba amma wa watu jadu in alimta walau faqita amma idan ya zama to malami ne to in yana raye ai an san da shi a bai duk abin da za a ce malam ka in an yi tashi wani abu malam wani in an yi kaza kaza malam wani kaga tun yana raye ya an san yana raye gashi nan haka kuma mine idan ya zamanto ya mutu kuma yana nan saboda ilimin shi ya ya amfana da ilimin shi kuma ya ya almajirai sun wannan yi haka kai idan ya zamanto ka mutu kana jahili zai zamanto gawar kama a huce da ita ba a san ba gawar waye nawa da yawa za a zo kana zamna a zo a huce da gawa ba san ba kowa amma yau a garin nan a ce wani malami ya mutu duk garin nan sai an sani duk garin nan sai an sani wani ya rasu Allah ya kan shi kowa yana ma adda Allah subhanahu wataala ya shi kanka to kaga irin matsayin ilimi akan abin da ya shahi wato hatta a rayuwarka ta yau da gobe sai malam ya ce wa tazkuru qawlati laka ba'da hinin idza haqqan biha yawman amilta wato hakika zakkatina da wannan nasihar da nake maka wani lokaci idan ya zamanto matukar kayi aiki da abin da nake gayi maka na cewa ka tashiwa ka je ka nemi ilimi ya zamanto kada ka zamanto kana wasa kan abin da ya shahi wato neman ilimi shine ce wata zukurul qaulati laka ba'da hin zakatina da magana ta da nasihata da nake maka bayan wani lokaci idan haqqan biha yawman amilta idan har wata rana ta zo da gaske ka yi aiki wato da wannan wato magana da na yi maka shi sa a koda yaushe zaka ga malamai suna idan suna yin nasiha zaka ga suna cewa kuna ce akan abin da ya shafi neman ilimi neman ilimi kada ya zama to ka gaza sannan babban abu akan abin da ya shafi neman ilimi wanda a irin wuraren mu zaka gani an yi takasiri akan shi shine harda harda ya zama to komi inda na ilimi ne kawai hardace shi ka hardace ka sa muƙarrar misali wannan littattafan yanzu in aka duba irin makarantu wasu makarantu zaka gani ana karatu tun ana yara ake koya maku bittalatai ake karantarwa kuna koyo kuna koyo kuna koyo shi yasa in aka warware aka tahi sai ka gani wataran kana karantarwa kana karanto abinda aka koya ma tun kana karamin wannan a lokacin da kana karami ana karantar da kai wannan baka san ba menene to shi yasa yanzu ma idan ka zo ka dauki littafi aka ce misali a kowane fanni ka dauki muktasar akan shi ko kuma littafi na farkon shi ya zama to kada ya zama to kowane fanni babu wani littafi wanda ka ce kai baka haddace shi ba idan ka zo fiqhu misali ka samu ahlali ce ka haddace shi da yawa idan ka duba ahlali kawai dai muna zuwa wajen gaban malam makaranta amma ba a harda to ya za a yi ya zama sai dai in kana jin karatu ko ayoyin karatu ka ji malami ya dauko ya ce ya ce maka a cikin mukhtasar al-khalil ya ce kaza sai ka ce kai malam an yi karatu kai ba yo kuma kai a yaushe za a zo a yi rai da shi malam da yake koya mu karatun yaushe ne mu zan mu zo mu zaman to irin malamin idan malamin biya sai dai mu kuma mun zo mu ce mu yi magana sai a ce kai ba yi ba karatu ko haka nan za a yi ko kinan dole sai da harda idan ka hardace ne tukun zai zama to ya zamna maka kamar yadda muka faɗi a nan baya muka ce ilimin ka idan ya zama to baka shiga ban ɗaki da shi ba ilimin ka bane ba saboda yanzu misali baka hardace ba kana tayya aka tare ka wani wani kaza da kaza ta zakai mun yi karatu a umdatul ahkam akwai hadisi na manta kana da umdai yace a banne da nice ce umdai to kaga shi bai sani ba ma kuma ya tambaye ka yace kai kake zuwa makaranta to idan ka hardace yazo yace maka da Allah kaza da kaza eh akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza kaza kaza kaza shikenan ka taimake shi ka sanar da ilimi Allah ya baka lada la Allah dalilin wannan ka shirye da shi ya zama to ka samu ladan ka shirye da mutum to amma in baka harda ce ba yasa ka samu a kowane fanni ka samu littafi wanda yake na farko ka harda ce idan ka harda ce shi yake kara gaba sannan harda menene yake ba mu wahala mafi yawa idan muka zo gaugawa gaugawa misali na zo wannan manzo mafaiti na wace bari da sha biyar kawai in ce a kawai cikin satin nan ma nake zuwan hardace ta shi kenan to kai kuma ba imamu shafi'i ba ya zaka ka iya hardace ta sannan kuma ka ji mama na harko ba kai ba harda ita kuma kwallowa tana darrabuwa ne akan abin da aka wato aka saba mata misali ka zo kai da ka fara daga baiti uku zaka tsaya shikenan kai ka ce to sai gobe goban in ka zo ka manta wani abu ya shagartar da kai ka tafi jibi har ma ka manta ina ka je halittai to ka gani mafi yawa gaugawa da muke samu amma yanzu wannan baiti 115 misali ka raba shi gida gida ka yi biyu nawa zai zama hamsin ka ɗauki wata biyu wata biyu kullum ka sha baiti biyu kullum ka sha baiti biyu wata biyu ya ishe ka ka har da ta to yanzu zan ka zo ka gani wata biyu ca zaka mine ne ka ya yi tsawo a wata biyu baiti wannan ka to sai zama to ba ka har da ce ba a wata biyu kuma ba ka yi ba ka yi duka babu to kamar duka irin wannan abubuwan su suke kwarin shi yasa ilimi dole mutum sai ya harrace kenan mutum ya zama to ya harrace amma kuma in ka duba akwai da yawa wani abokin mu yake bamu labari suna karatu wajen wani malami idan suka yi karatu sai ya tsaye da su ya ce to kowa ya yi muraja'a abin da aka karanta minti biyar sai ya hudo littafin shi ashe gulugul maram ne yake harda a wannan minti biyar biyar biyar ya hardace gulugul maram ya zo mene sai wata rana da suka zo ya ce to a yi da karatu akwai walima ka zo aka walima ta mice ce malam ta mice ce aka yace eh wannan minti biyar biyar inda muke yi nike ba ku kuna karatu to a lokacin nike har da bulugul maram yau na har da ce shi shine ake walima to ka gani minti biyar biyar ba ja mushi lokaci bai bai san ba ma yayi wani yake ba da labari shi har da mutum in shi duka da yayi a wajen feruje yayi kawai ya zo cikin mota ferush ta tsira shi ya daukun matani kawai ya sha ya sha ya sha ya sha ya aiki ya wuce ta tsaye lokaci yanzu muka duwa nan mu muke da lokaci a banza mun rasa kuma mu zama da shi idan mu zauna mu sha shayi idan mu zauna mu yi mine ka zauna baka kawai gashi na ma lokacin gashi na ka rasa ina ka ka duba ka gani wanda kake rayuwa misali wanda yake kolejin ise da maraice ba a da kwallo a shekara a ɗauka da college ma a ce hankalin mutum bai zo ba lise a ɗauka misali a ɗauka daga turwazim daga turwazim zauwa lise zauwa terminar shekara hudu to shekara hudu kullum da marece mafi yawa baka aiki baka komi in ba ranakun da kake makaranta an kana yi ba to baka komi to ka lissawa mai kara da ce a ciki kasan da yanzu kafa kafa shiga irin hadar su bukhari su muslim su wani da irin wannan da muke cewa ka duba kananan sai dai kawai mutum ya zo kana tafiya ka sauye mishi shi ka mishi har da shi ka wuce kawai ko kuma ya zo ya ringa san ma'ana kenan dole sai mun ribanci lokacinmu akan abin da ya shahi wato abubuwa na harda da kuma neman ilimi malam ya ci gaba da cewa wa in ahmaltaha wa nabazta nushan wa milta ila hutamin قد جمعت فسوف تعد من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت يتي وإن أهملتها ونبذت نسخا idan ka yi kawohintar da wannan nasihar da nake ma ka banzantar da ita ka jefa ta wa milta ila hutamin sannan ka karkata zuwa ga hutam misali karmani na duniya zuwa ga duniya ta ruɗe ka wadda ka tattara ƙar jama'ata to fa saufa ta'addu min nadmin alaiha wallahi da sannu zaka ciza yatsa na nadama game da wannan abin da kai zaka ciza yatsa to ta'addu zaka ciza yatsa wa yawma ta'addu zalim yawma ya'addu zalim ala yadai wa ma tughni nadamatu in nadimta kuma nadama a lokacin da zaka yi wato nadama ba za ta amfane ka ba sai zaman to ka girma kayi college kayi ne sai an yi jami'a duk kana da lokaci an huce lokacin kai ta nadama kai wallahi muna da lokaci kawai ba mu samu ba mu kai to menene hana mu kai ta nadama lokacin nadama ba zata maka amfanin komi ba lokacin ka ya tahi idza absarta sahabaka fi samai idan ka duba lokacin abokanka wanda kuke tare da su kuna tare da su ana zawwa karatu kai su su zo kai kuma ka zawa kuna tare da su kana ganin su su dauki matani suna harda kai ka ce a kai wane ustaz ne ana kokari kuna tare da su ana kaza ana kaza kana kallon sa haka to lokacin da zaka yi nadama idza absarta sahabaka fi sama'in qad irtafa'u alayka idan ka gansu ba yau ba sun tashi kai yanzu kai ne zaka zo ka tambaye shi cewa da Allah mas'ala kaza fa kaza daga ko kuma ka ganshi an ya hausa mun mumbari yana bada ilimi na karatu ka ce kai wani fa da tare muka yi karatu da su tare kuma kai kake nan inda tare ku kai da kai zaka gabatar da shi a hau karatu kenan wannan lokacin shine zaka yi nadama qadir tafa'u alayka lokacin kuma sun ma nisa sun yi sama sun hau wa qad safuluta kai kuma ka zama to ka kaskanta kai kasa idan lokacin kuma nadama shine wa mato wani nadama tun in nadimta nadama ka a lokacin ba zata yi ba kenan dole ka damtsi ka zare damtsanka wato akan abin da ya shahi wato neman ilimi ya zamanto kayi kokari shine wani yace farajiha wada ankal huwaina wato kara ka koma ga nasihar da nake maka wannan nasihan nan da nake maka ka rike ta da abun lura wada ankal huwaina ka bar dukkan wasu rauni dukkan wani rauni akan neman ilimi ka bar shi ka tashi kau ka dukofa neman ilimi fama bil budai tudriku ma qalabta ai ba zai yiwa ba ba zai taba yiwa ba da jinkiri a ce mutum ya riske abin da yake so dole he ka tashi man talaba al ula sahira al layali dole sai ka tashi dole sai ka tashi ka nemi ilimi dole sai ka tashi ka nemi ilimi in ba haka nan ba sai mu ce maka wannan ne jahilcin kai tamannai da antum sifaqihan munaziran bi ghairi ana'im wal jununu kununu yace wa laysa iktisabul mali duna mashaqqatin tahmiluha fal irbu kaifa yakun kana so ka zaman to malami malam yace kai hakan shine haukanka kai haukanka kawai a haka kana zuwa kai barci ka tashi aje a shashayi kuma a haka kake zamantowa kake so ka zamanto malami ka zamanto mai ilimi walaysa iktisabul mali duna mashaqqatin wal jununu kununu haka wannan haukan haukan mutum ne wannan malam yace fa ma bil budai ai ba da jinkiri bane ba tuduri kuma talabta zakka riski abin da kake nema abin da kake so na duniya wannan yake nuna maka irin girman abin da ya shafi ilimi sai yace wala tahtal bi malika walhu anhu falaysa al malu illa ma alimta kada ya zamanto ka ringa tamaka wai kuma kai kana da dukiya an dawo ga mai mutumin da bai dukiya dan kana dukiya ka ringa tamaka a mun haye yace walhu anhu ka gusar ka juya mata ka je wadda wannan duke falaysa almalu illa ma alimta ai dukiya ba komai bace ba sai dai abinda ka sani na ilimi ita ce dukiyarka idan dukiya ce ta kudi kai ne kake ta wahala akan ta kake ta tsare ta kana ta kaza ka kai banki kai miye kana tsare masu wa magada su ne kake tsarewa abinda ka ci ne kawai ka amfana shine zai ishe ka in ka yi amfani da shi idan ba kai ba amfani kawai magada ne ka tara ma ka tara musu wanda kuma idan suka zo su yi abin da suke so amma kai kokari wannan dukiyar ba ta sha maka ba kai ya zamanto kana amfanin addini ita take taimaka maka akan tafiyar da addini to wannan kai ne ka ci riba shine malam ya ce maka fa laysal malu illa ma qad alim ba ai dukiyarka ba wani abu bane ba face abin da ya zamanto ka sani dukiya ta hakika ita ce ilimin da ka samu idan shine dukiyarka ta hakika yace wa laysa li jahilin fin nasi mughnin walau mulkul iraqi lahu ta'adda idan ya zamanto bakkai dukiya ce kawai gare ka bakka da ilimi wato kenan kai jahili ne to shi jahili a cikin al'umma fa laysa lahu mughnin bai wadatar musu da komi bai wadatar da komi wani jahili ne yomi zai gabatar da ko a cikin jahili a cikin jahilci a cikin al'umma amma mai ilimi fa zai amfana da al'umma yace walau mulkul iraqi lahu ta'atta ko da mulkin iraki aka baka a ce kai ne president na iraq misali yanzu a ce kai ne president na america amma jahili ne kai to me zaka amfana da al'umma ka gani bai yiwa kawai sai dai ya zamanto kai ta jahilci akan mulki malam yace sayantiqu anka ilmuka fi mala'in fi nadiyin aw tan aw lafazi anan yace fi mala'in wa yuktabu anka yawman in katabta ilimin da ka samu ilimin da Allah ya baka sayantiqu anka ilmuka fi nadiyin wato a mazamnu zai zamanto iliminka ya zamanto yana furci yana ambato ana ambatan iliminka haka wa yuktabu anka yawman in katabta idan ya zamanto ka rubuta ilimi zaka gani kai ma an rubuta ilimin an rubuta labarinka an rubuta abin da ya zamanto kayi in kuma ya zamanto wa yuktabu anka yawman in katamta za a rubuta labarinka idan ka ɓoye ilimi Allah ya baka ilimi baka ɓoye baka bayyana ba kuma kai wannan shi ma za a bada labarinka bi ma'ana idan ya zama to Allah ya baka ilimi yanzu wannan wanda muke karanta littattafan su suna ina ka gani yan taqu anhu ilmuka fi nadi gashi na a mazamna ne nan muke amma ilimin da ya zuba ne yake magana ya mutu tun shi jira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 459 shekara dubu da wani abu amma gashi na ana karanta Allah ya kare mishi to haka ilimi yake amma idan ya zamanto ka boye baka sanar da ilimi ba zai zamanto kawai sai ya zamanto ukuba a kanka malam yace wa ma yughni ka tashiyidul mabani idza bil jahli nafsaka qad hadamta tashiyidul mabani wato gina ya zamanto etaji etaji da ake ginawa yace wa ma yughni ka wannan abun ba zai wadatar da kai da komi ba izabil jahili idan ya zamanto da jahili da jahilci nafsaka kad hadamta ka rushe ranka ka rushe zuciyarka kai ne ka zamanto bakka da ilimin komi amma kana da wani gini kana da wani waye amma jahili ne kaga ba abin da zai amfana da kai a cikin wato wannan ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahlan la umruka fil qadiyati ma adata yace ka sanya dukiya sama da ilimi dan jahilci ya ce la'amurka la'amurka ina rantsuwa da ubangijinka ma adalta fil qadiyya ai ba kai ba adalci akan wannan qadiyya kace dukiya ta fi ilimi a'a wallahi ba haka nan bane ilimi ya fi dukiya wannan haka wannan ita ce gaskiya shine maliki ne yake maka kamar rarauka akan dukkan wasu abubuwa na dukiya ya zamanto kawo hinta da su kada ya zama to kawo kai ina ka zo neman kasuwa kasuwa kasuwa kasuwa amma na warko bakka neman ilimi kasuwar da kake bakka ka yi yadda ita akan abin da ya shafi addinin musulunci ko kuma akan abin da ya shafi ilimi yawa zaka gani suna kasuwanci amma zaka ga idan aka zo bangaren addini taimaka ma addini su ne gaba kuma anan to kaga wannan dukiya ta yi albarka dukiya ta yi albarka wani ake ba da labarin shi ya samu dukiya yana da kuɗi ya zama tomi ne sai ya mutu bai da kowa sai wani dan uwan shi shi kadai ya zamanto ya ci gado duka duke aka zo ya ne da alwana fa gashi nan da dukiya ya rasu kuma kai ne kadai muka gani dan uwan shi Saudiya ne akai abu kace ga dukiya yace amma dake akwai malamai suke cewa to da Allah ka gina mishi wani masallaci ya zaman to wakafi ne yace bai gina mishi wallahi sai kawa ba shi dukiya shi bai gina mishi to ka gani kana tara dukiya kana ta rike da ita baka san bani ya ne ne zai ta kasance maka wanda tun yanzu kana raye ya zama to ka gina ma kanka wato abinda idan ka mutu wato ladan shi zai ringa wato iske ka malam yace wa bainahuma bi nasil wahyi bawnun sata'lamuhu idza taha qarata ai tsakankanin dukiya da ilimi a tsakankanin su akwai baunun wani bambanci wanda yake mai girma bi nasil wahyi da nassi na alqur'ani mai girma da yazo sata'lamuhu idza taha qarata idan ta karanta surata taha zaka san wannan bambanci shine idan ka karanta fada Allah subhanahu wa ta'ala da yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilma ai ba ce ba annabi ka nema ubangiji ya kara ma dukiya ta akai mi ilimi malamai suka ce wannan yake nuna cewa wato ilimi yafi komi falala akan dukan komi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai saba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi a kara mushi wani abu face wannan abin ya fi zamantawa wato mafifici a ciki to annabi Allah ya nemi annabi ya ce a ƙara mishi ilimi shine ma da yace maka sata'lamu idza qaha qara'ata sai ma da yace la in rafa al-ghani liwa amali la anta liwa ilmi ka kad rafa idan shi mai dukiyar nan yazo ya daga liwa tuta da rafo na dukiyar shi ya daga da rafon kudin shi to la anta liwa ilmi ka kad rafa'ata to kai kuma tuta ilimi ce ka zo ka daga kaga ba za ku zama gaba kai wanda kake da tutar ilimi da wanda yake da tutar kuɗi to ka zama to ka yi shi la in jalasa la ghaniyu ala al hashaya haka idan ya zama to shi mawadacin ya zo ya zamna ko kuma ya kwanta ya zamna ya jalasa ya zamna ala al hashaya akan wasu matalu akan salon ce mai salon arab ake cewa salon arab ko kuma wani abubuwa fursha ta zamani mai kuɗi idan ka je gidan shi ka gani yanda yake zama to kai mai ilimi fa da anta alal kawakib karjarasta to kai fa akan tauraru ne ka zauna saboda ya tabbata masu ilimi a ranar tashin alkiyama cikin aljanna ai kololuwa za a ringa ganin su kamar tauraru wanda kai ilimin kaɗan kaɗan ne jahil jahili ne amma kana cikin aljanna ya dai ka ringa tsinkayen malamai a can sama to alal kawakib shine malam yace la anta alal kawakib kai mai ilimi da akan tauraru ne wato ka zauna haka war in rakibal jiyadu jiyada musawwamatin la anta manahij taqwa rakibta idan wannan mai kudin ne ya zamanto ya hau wato dawakai wanda suke na arziki in garman doki to to la'anta manahijat taqwa rakibta to kai kuma abin da abin hawan da ka hau shine abin hawa na tsoron Allah subhanahu wataala kaga ba za ku zamanto da ba ce mai kudi a wannan zamanin ya hau motoci shine Lexus shine Benz shine kaza kaza kaza kaza dukkan wannan abin da ya hau to kai kuma abin hawan da ka hau shine abin hawan tsoron Allah subhanahu wataala ba zai zamanto ba kun zamanto daya haka yace wa mahmaqtadda abkar al-ghawani fa kan bikrin min al-hikmi ka tabadda dukkan mai kudin da ya zamanto ko so nawa zai je ya samu wato budurwa 'yan mata sabbi ya zamanto ya arme su shi ya fara bude su iktarara shi ne ka bude budurwa shi ne ce masu wadata an tafakan bikirin minar hikimai ka tsalarta kai budurwa ta hikima nawa ka bude ka bude littafi ka ga wata hikima sabuwa ka bude wannan ka zo wajen karatu ka ji wata hikima sabuwa shi ya samu wannan shi budurwi ne na duniya wanda wanda za su kare kai kuma hikimomi ne wanda kake tanadin lahirarka wanda zaka je ka samu aljanna ka samu hurul ain akan wato wannan tahiyyar da kake haka yace wa laysa yadurruka la yaktaru shay'a al iqtar talauci laysa yadurruka shay'a kada ya zamanto ya cutar da kai kada ya zamanto ya kuntata ma wai kai baka da wadata kai matalauci ne kada ya zamanto ka kuntata izama anta rabbuka kada arafta idan ya zamanto haƙƙan kai ka san ubangijinka shi wancan wanda yake da kudin lalla bai san ba ubangiji daga an yi wu zai je wajen boka ya ta bashi wahala ya ce ya kawo kan kare ya kawo menene ya yi ta bashi wahala wanda kai in aka gayi maka abin kawai dariya za ka yi ka ce to shi wancan wanda ya je alajin wancan da ya ta wajen boka iske yana da hankali za ka ce tambaya za ka yana da hankali ko a ce ya kawo zakara ya kawo menene ya yi kaza kudi yake so ya kare yi shi bokan yana zamana bai yi ba kudin kuma zai ma alaji hanyar kudi kaga abun kai wanda kai Allah ya baka ilimi sai ka lura cewa ewa wannan alajin kawai ba daidai bai shi yasa yace dukkan talauci da zai dame kada ya dame ka talauci idan har ya zamanto haƙƙan ka san ubangijinka to kada wani wato abin da ya shafi talauci ya dame ka fa maza inda hulaka min jamilin izabi fa na'ifa'atihi anahda abin da kake da a wajen Allah subhanahu wataala na aljanna na ni'ima idan ka anahta ka zamanto ka durkusa ga zuwa ga da'a ubangiji Allah subhanahu wata'ala yake cewa fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun wannan duka sakamako ne na wajen Allah subhanahu wata'ala idan ka san ubangiji ka san Allah subhanahu wata'ala ka bi Allah subhanahu wata'ala to kada ya zamanto dukkan wannan abubuwa na duniya wato yaro yaro ne ka mallan yace fa qabil bil qabuli linushi faƙabil bi ƙabuli linushi ƙauli a wani lafazi ya ce faƙabil bi ƙabuli sahiha nushi ya ce fa'in a ratta an hufa ƙada hasirta ya ce faƙabil ƙauli ka karɓi magana ta bil ƙabul da karɓa linushin da wannan nasihar da nake maka fa'in a aratta anhu idan ka kau da kai ka shuya baya ga wannan nasihar da yake maka wa akan abin da ya shayi neman ilimi to faƙar hasirta to hakika ka zai hasara kayi hasara saboda neman ilimi kada ka ce a ni ko kaza kaza kaza ba na iya ba zuwa neman ilimi a ban iya ba larabci a ba zan ba wannan bane ba komi ba wanda aka aihe shi da iya ba wanda aka aihe shi da iya kowa duk wanda kaje an ce maka wani an aihe shi ya iya suratul fatiha ko ya race alqur'ani ko ya to wannan wujuju ne da ake da ake muku Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan yace kada ya zama ka kau da kai akan wannan nasihar da nake ma idan ka juya mata baya to faqad hasirta zaka yi asara yace wa in ra'aitahu qawlan wa fi'lan wa tajarta al-ilaha bihi rabita idan ya zaman to ka kiyaye wannan qawlan maganganun nan da nake gaima wa fi'lan da kuma aiki da su yi aiki da su wa tajarta al-ilaha bihi kai kasuwanci da ubangiji da wannan faqad rabita to kai hakika ka ci rabo ka abin da ya ga imam malik ya zama to ka tashi ka nemi Allah subhanahu wataala dukiya ce gare ka kake zuwa kana taimaka ma addini kake zuwa kana gina masallatai kake zuwa kana ma mutane wanda basu da ruwa rijiya kake zuwa kake taimaka ma marayu kasuwanci ne kake da Allah subhanahu wataala to hakika zaka samu rabo a wajen Allah subhanahu wataala a gobe ranar tashin alkiyama malam yace fa laysat hazihi dunya bi shay'in ka san da cewa ita fa wannan duniya ba komi bace ba ta da wani wato wani abu wanda na kima wanda mun sani Allah suwa a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya ta zamanto gwalgwadan fuffuken sabro a wajen Allah subhanahu wataala ai da kafiri ma bai sha ruwa ba to wannan duniya ba komi ba ce ta suku ka haifu batan za ta munana maka ta bata maka rai tsawon lokaci wata surru wakta ɗan jin daɗin da za ta baka ɗan lokaci ne kawai ya gushe shine wani yake cewa samaniyatun tajri ala an-nasi kulluhum wa la budda lil insani yarqa samaniya sururun wa hazanun wa ijtima'un wa furqatun wa asrun wa yusrun thumma saqamun wa afiya yace abubuwa takwas sai sun zo maka a rayuwa abubuwa takwas ya zamanto ya zo maka samaniyatun tajri ala an-nasi kulluhum wa la budda lil insani yarqa samaniya sururun jin dadi bacin rai ya zo ijtima'un ku hadu wata ran arabu a cewa ne ya mutu ku zaman to ku shiga tsanani a samu sauki a zo ba bakka da lahiya a zo a samu lahiya duka wannan abubuwan a duniya ake duniya idan ya zama to ka sa mata gaba to kullun ka fara ganin kunci dan lokacin da ta baka dan kadan ne ta baka jin dadi ka wuce dan kuma ka bi ta kake ta binta kullun kai cikin kunci kake yanzu kai wanda Allah subhanahu wataala ya kadarta kake da karatu kake da ilimi kake neman ilimi yanda zaka zo ka kwanta lafiya kalau kake gani mai kudi haka yake kwanta daga musa ma ta duro ta inshe ya zabara saboda me kada aka mishi wani hari yana tunanin dukiya yana kaza da kaza yana kaza kaza zaka ga kuma wani wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya ga ta da dukiya amma ya san Allah yana taimaka ma addini zaka ga kan titi ma kawai yake yawo sai ya kai kare goma sha biyu a kowa gidan shi a kwance kawai saman wannan lafiya lau ya san ta abin da zai zo mishi daga Allah ya amma wanda bai san Allah ba fa tun wani hede ya yi isha a gida ya bi gida ya yi katanga wadda idan ka ganta kai ka san koya ake ba a iya ba hawan to amma wani zaka ga sample saboda mi dibbe wannan duniya abin duniyar da bai sa mishi ba shine a gaba shi kun lahira shi yake fata ya zamanto ta yi kyau shine malai yace kuma wa ghayatuha idza fakkarta fiha ita wannan duniya ba matuƙar ƙololuwarta iza fakarta fiha idan ka yi tunani a cikinta ka fai'ika kamar wata inuwa ce ka zo ga inuwa rana ta hoto ka zauna cikin inuwa ka san wani inuwa wuce ta daga an jima sai ka ganka cikin rana kana zauna a inuwa auka hulmuka ko kuma mahulki auka hulmuka idza hal idh halumta idan ka yi mahulki kawai duniyan nan da kake gani kamar mahulki ne yanzu misali a mawarki zaka yi malam zai nan zaka yi mawarki gashi an shirka ma kuɗi ka gani har rike su kake in ka tashi daga warki hannun ka a rike suna nan to haka duniya take kawai kai tunanin duniya a haka take kamar mawarki ne kake wu kawai sai ka ga an tada ka kana can mawarki kana tunanin komi yana ta a normal komi biyan dukkan abubuwa kana jeran su komi kana jere lafiya lau sai ka zan ka tashi kawai akwai kaga abubuwan duka ba haka nan bane ka bauɗe ma kwata-kwata to haka duniya take idan ka sa mata gaba to sai a hankali sujinta biha malam yace wa anta laha muhib ka zamanto an sanya ka cikin kasu cikin wannan duniya amma kana cikin kasan nata wa wa anta laha muhib kuma kai san ta kake ji wa kana cikin kasan ta kuma san duniya kake a haka nan ma to ka gani ma ne ce fa kaifa tuhibbu ma fi hayy sujinta daga ka zakarin ka san abin da ya zama to an saka wato kasu a cikin shi kaga wannan abu ya zama to akwai am'i na wato abin da ya shahi basira mana yace wato ka imuka ta'ama wa an qaribin satata'amu minka ma fiha tayyida ita wannan duniya tana ciyar da kai abinci amma wannan kusa zata cinye abin da ta ci saboda nan duniya ka ci abinci ka je ka yi kaza ka yi kaza daga ka mutu ya ne shikenan an huce wajen kasa ta cinye wannan malin yace wa ta'ara illa bistalaha siyaban haka wannan duniya idan ya zaman to fa kai ka tufa mata kaya to fa kai zaka tsare ta amma idan ya zaman to ka ka tufa ka zaman to ka hudda mata kaya to kai zaka sa kaya amma duk wanda ya sama duniya kaya ya sama duniya kaya to zai zaman to shi fa ya tsare ta shi ne ce wa tuksa in malabisa ha halada idan kuma ka tuɓe duniya to kai kuma zaka samu tufa a lokacin idan ya zamanto kenan ka tuɓe ta ka zamanto ka nisanta da ita balan ya ce wa tashhadu kulla yawmin dafna khillin a koda yaushe kana halarta wato binne wani masoyi zaka gani an yi rasuwa ka je ka shiga ka binne wani masoyinka wani wanda ka sani malan ya ce ka annaka la turadu lima shahirta kamar wannan abin da ake zuwa ka gani an binne wani ba wai abin da ake da kai ake nufi ba ko kai ma ka shirya fa za a dai za a tafi da kai kamar ba da kai ba ake nihi zaka gani zaka gani an je makabarta wani ko a kama bai kama to mutumin da ya zamanto ya je makabarta an binne mutum kaga zuciyar shi bata karaya ba zuciyar shi bata samu ta nutsu ba ka san ho ya riga ya tafi sai ta Allah za ta duka gani an je makabartu wani a lokacin ma wallahi ga mun muna wajen makabarta muna kaza za a binne wani eh ma za a fito daga makabarta Allahul musta'an gani za a fito kowa wani da gudu ana rage rage a fito masu imani imani ne zaka ga suna dan ja da baya ma a hankali a fito amma an aka zo zaka gani yadda aka cunkushe kowai wannan ya masu wannan ya masu wannan ya masu wannan ya masu duka zaka ga kamun ma baka zaman zuwa baka lura akan abin da ya shayi wato wannan duniya malam yace walam tukhlaq li ta'muraha walakin li ta'buraha fajidda lima khuliqta ita fa duniya ba a halicce ka ba dan ka raya ta a'a walakin sai dai lita'aburaha dan ka samu ibra fajidda lima khuliqta kai samu ibra kai kokari ka yi aiki saboda abin da aka halitta ka da shi ba ma halittar jinna wal insa illa li ya'budu an halitta mutum da aljani dan su bautawa Allah subhanahu wata'ala a duniya ba an halitta ka ba dan ka zo ka raye duniya ba zaka ga wani shi ya sama duniya gaba kawai wa in hudimat malam yace idan duniya an roshe ta fa zidha anta hadimat to ka kama fa kai ma ai da roshe ta gabaki da ka kara mata rushewa gabaki da wa hassin amra dinika mastata'ata ka yi matuƙar ƙoƙarin kiyayewa ka yi matuƙar ƙoƙarin katange wato amura dinika al'amarin addininka mastafa'ata gwalgwadon wato abin da ya shahi wato iyawarka lokaci lokaci ya kai kun da allah ke nan matsaya a nan ha? nawa guda biyu bai mana ya ce wala ta hazan alama fata minha kada ya zama to ka yi bakin ciki abinda ya ɓace ya kufce maka na a cikin duniya idan ma an tafi ukura ka fosta idan an matukar wato ka samu rabo a ranar lahira duk abin da ka gani a duniya nan misali Allah ya yi ka baka da wadata Allah ya yi ka a duniya kana so ka yi jin daɗin amma baka samu ba amma idan ka samu rabo a lahira to kada ka zama to ka ɓata rai kada ya zama to ranka ya yi kunci akan wannan abubuwan da ka rasa duka a duniya in dai har matukar ka samu rabo wato abin da ya shahi wato a lahira sai ma da ya ce falaisa bi nafi'in ma nirtamiha abin da zaka samu a nan duniya falaisa bi nafi ba abu bane ba wanda zai amfane ka min alfani na abu wanda yake mai karewa ne dukkan abin da yake cikin duniya mai karewa ne malam yace izal baqi hurmita da ya zama to mai tsayawa mai dawwama a gobe ranar tashin alkiyama a aljanna ya zama to an haramta maka shi idan ya zama to ka samu duniya kuma ka zama to aljanna an haram an hana ma aljanna kaga kai babba asara kirin shi yasa kada ya zama to ka bata rai idan Allah subhanahu wataala ya zama to bai kaddarta ba a cikin duniya wato zaka samu wasu abubuwa insha Allah kenan anan zan mu tsaya da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah sai gobe da mu ci gaba Allah ya ta'ala masallaci wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in